amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau shi daga azumi ko yau shi daga azumi wannan kuma shine majalisin mu na biyar shine majalisin mu na biyar a cikin wannan wata mai alfarma daga wannan masallaci na al'afat cikin garin Gombe a shekara ta 1447 wanda ɗaya kirgen kuma 23 ne ga watan february watan biyu 2026 muna cikin suratul mujadala a wannan tafsiri na mata aya ta sha hudu mun yi rabinta za mu karasa insha Allah tabaraka wa ta'ala alaran ma a karanta mana alamtara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم فلهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى كتشوى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما baka ganin muta baka gani ne ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da mutanen da tawallau qauman suka je suna goye baya a wasu mutane gadiballahu alaihim Allah yayi fushi ga wayannan mutane din sune yahudu da nasara munafukan cikin garin Madina suka je suna goya musu baya dan a hada kai a karya annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa karya suke ba hakan za su yi ba Allah yake cewa mahum minkum ƙarya suke ba sa tare da ku wala minhum kuma yahudawan ma ƙarya suke musu ba sa tare da su sifan munafukai wa yahlifuna alal kadhibi to kenan mutum ya iya kokari kare dauki wannan sifa din sifa ta munafukai shine rantsuwa akan ƙarya wa hum ya'lamuna alhalin suna sane sun san ƙarya suke amma mutum yana rantsuwa kan ƙarya duk mai rantsuwa kan ƙarya yana sane a jiya mun fara tattauna hadisin da wasu malaman tafsiri suke kawo shi kaman matsayin shine sababin saukan ayar saukan wannan fadin wa yahlifuna al-kadhiba wa hum ya'lamun suna rantsuwa akan ƙarya alhali suna sane wasu malamai suna kawo wannan hadisin da ke gaban mu duk da cewa hadisin akwai maganganu a kansa hadisin Abdullahi dan Abbas ya hadisin yake shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune sai ya ba su labari sai ce yadkhulu alaikum rajulun yanzuru bi aini shaytanin wani mutum zai shigo gurinku za ku ga yana kallo kallonsa irin kallo na shaidani ba ana nufin ido mana idonsa irin na shaidan ba ana nufin yana da ido irin na shaidan ba ai ba mu san idon shaidan ba su ma sabai ba sani ba yana nufin kallonsa ba shi da kyau kallo na reni kallo na walakanci kallo na cin mutunci yake da shi wannan mutumin au bi ainai shaitanin kai wani a wata riwaya ma annabi cewa ai ko kuma mai kawo riwayan hadisin cewa annabi cewa bi ainai shaitanin da idan sa guda biyu irin na shaidan qala fa dakhala rajulun azraqu sai wani mutum ya shigo wannan mutumin idanunsu koraye ko kuma sifansa ce haka faƙala sai annabi ya ce masa alama ta subbu ne au tashtumuni an ban labari kai kana zaginmu me yasa kake zaginmu kai dinnan faja'ala yahlifu dake dama munafiki ne makareci sai ya zama yana rantsuwa yana cewa wallahi tallahi zai rantsuwa annabi ce ishiru ishiru ishiru labarin da ya iso min ba yadda za a yi rantsuwar ka ta kare kafin ma a gama haka sai Allah ya saukar da wannan gudun wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamuna zaka ga suna rantsuwa akan ƙarya alhali sun san su maƙaryata ne ba haka bane malamai sun yi ta magana kan ingancin wannan hadisi da muka kawo galibi suna tafiya kan yana da matsala bai inganta ba shi yasa malaman tafsiri da yawa ba su kawo shi ba wayanda suka kawo shi imamu tabari imamu tabari ya kawo shi imamu sa'alabi da kuma alwahidi a cikin asbabun nuzul duka sun kawo shi ganin kokwantan ingancinsa bukhari bai kawo shi ba muslim bai kawo shi ba sahihai ne kenan kamar haka ma kutubul arba'a din nan duka ba su kawo shi ba sunan din nan abu dawud bai kawo shi ba imamu tirmidhi bai kawo shi ba ibnu baja bai kawo shi ba duka wayannan ba su kawo shi ba so da ka sanadin wannan baya yana akwai dan matsala akwai irsal ko kuma akwai inqita akwai kuma wasu waɗanda suka ruwatun na cikin hadisi din waɗanda ba su ma'ana dai hadisin yana da 'yan matsaloli nasa amma me yasa wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi sai suka ɗauki ƙa'ida ta ibnu kathir Allah ya masa rahama galibin malaman tafsiri suna kawo shi amma a babin misalin fitan da sifofin munafukai ba a babin cewa hadisin ya inganta ba shi yasa ƙa'ida da ibnu kathir yake da shi shine yuzkaru ala jihati tafsir lan naqli sahih al muhaqqaq ana ambato irin wayannan hadisan a babin kamar ana ƙara fassara ayan ne a fito maka da ita balo balo ba a babin cewa ingantaccen sababi na saukar ayan bane a takaice dai tana nuna mana sifa ta munafukai shine suna rantsuwa akan ƙarya shine in sun koma gefe suna zagin mutane suna shiga haƙoƙin mutane wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamuna sifofin munafukai shine yawan ƙarya sifofin su shine yawan rantsuwa afwan yawan rantsuwa da kuma yin ƙarya da gangan sannan suna ɗaukar rantsuwa kamar ita ce kariya a gare su wannan shine aikin abin da munafukai suke yi daga an yi abu zai zai shirya zai ci ni kan na san abin da zan shirya zan fita zan ci nasara zan samu cin nasara wa yahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun sai Allah subhanahu wataala yace a'adda Allahu lahum azaban shadida wayannan munafikan Allah ya tanada musu azaba mai tsanani mai radadi innahum sa'a ma kanu ya'maluna Allah wadarai da abin da suke aikatawa shi yasa Allah ya fada innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna cikin kasan kasan kasa na wuta sune za su je karshe yadda muke da saman bakwai akwai kasan bakwai yadda aljanna sama take hawa hawa hawa to wuta kuma ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa take wanda ya samu aljanna ta ƙarshe ya samu aljanna babba haka wanda ya samu wuta ta ƙasan ƙasa ya samu wuta ta bala'i to munafukai wutan bala'i suke ciki ba fa munafukai na zamanin annabi ba har na yau har na yau din nan innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah wadare da abin da suka kasance suna aikatawa abin da suke aikatawan ba zai ba su sakamako mai kyau ba daga duniyar hallahira Allah ubangiji sai yake cewa ittakhadhu aymanahum junnatan su munafukai suna daukar rantsuwar su tana zama kamar wata kariya ce a gare su duk wanda zai dauki rantsuwa ya rantsa akan ƙarya dan ya samu kariya na farko ya saba wa Allah yana cikin fushin Allah na biyu galibin masu rantsuwa kan ƙarya ba sa fita daga baya ana gane su ƙarya suke yi kuma idan kai rantsuwa kan ƙarya dan ka kare kanka sai ka zo ka shiga kunci zaka zo na kai ta tunani ah ni yanzu an gane ni fa anya ba za ma a gano ni ba in an gano ni yanzu na zama mutumin banza na zama kaza na zama kaza ittakhadhu aymanahum junnatan sun dauki rantsuwan su ta zama wata kariya ce wiqayatan lahum min kashfi amrihim ta zama kariya a gare su dan kar a gano munafircin su fasaddu an sabilillah don haka sai suke tura mutane su hana mutane don su zo su karbi tafarkin Allah subhanahu wataala don suna da abin da za su yi ƙarya in an ce su ne su ce ba su ba falahum azabun muhin lalle suna da azaba ta walakanci ranar tashin alkiyama fa haula munafiqin fali haula munafiqin azabun mudhillul lahum akwai azaba mai tsanani sai Allah ya ce mai
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Allah subhanahu wataala yake cewa lan tughniya anhum ittakhadhu aymanahum ko lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah subhanahu wataala ce wayannan munafukan lan tughniya anhum amwaluhum dukiyarsu ba abin da za ta amfanar da su ba za ta musu amfanin komai ba wala auladuhum ƴaƴansu ba ba za su musu komai ba min Allah shay'a a wajen Allah in suna ganin suna da dukiya in duniyar nan tasu ce law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawmil qiyamati ma tuqbila min da a ce duniyar nan duka tasu ce da abin da ke ciki su bayar wai dan su fanshi kansu Allah ya ce ba zai karba ba kafirai kenan to haka su ma munafikai dukiyar su ba za ta musu amfani ba ai lan tughniya anil munafiqina bi ayyi wajhin min al wujuhi amwaluhum dukiyar su ba za ta musu amfanin komai ba wala auladuhum haka ƴaƴansu ba za su iya tserar da su ba a tashi a ce ai danka kaza ne babban mutum ne ran kiyama za su iya fansan su ba wanda zai fanshe ka domin rana ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranan kiyama rana ne da dukiyarka da ƴaƴanka da danginka da na kusa da kai ba za su amfane ka da komai ba illa man atallaha biqalbin salimin sai dai wanda ya zo wa ubangiji yana da zuciya kyakkyawiya ya bi Allah ya bauta wa Allah ya yi riko da addinin Allah wannan shine kawai Allah ubangiji zai karbi zai karbi ayyukansa amma ka zo da sabanin wannan babu wanda zai iya tsere da kai ranar tashin alkiyama yawma yabatuhumullahu jami'an ranan da Allah ulaka ashabun nari ko lan tugni amu amwaluhum wala auladu min allahi shay'a ulaika ashabun nari wayannan munafikan makomar su wuta hum fiha khalidun za su tabbata a cikin wannan wuta din yaushe yaushe ne sai Allah ce yawma yab'athuhumullahu jami'an ranan da Allah zai tashi wayannan munafikan gaba ɗayan su daga kabarin su suna raye a tafi filin da za a je a yi hisabi a tara su ranar tashin alkiyama to shi munafiki har a gaban Allah ma munafurci zai makaryaci har a gaban Allah ma karya zai su tashi gaban Allah fa ya halifuna lahu Allah ma sai su rantse masa su ce su mutanen kirki ne kama ya halifuna lakum kamar yadda suke rantse muku a duniya kaga mutum ya je gaban Allah ya karya kuma ai ya halaka kai karya gaban Allah ka halaka duk wanda ubangiji ya bashi daman magana ya faɗi abin da ba daidai ba to daga nan alamun yana nuna shi dan mutane domin ran tashin alkiyama Allah zai tada mutane dan wuta wanda an rubuta shi wuta zai tafi za a kawo masa aikin zunubinsa za a kawo ladansa sai a fara da zunubi a ce kai ka aikata wannan ya ce ba ni ba ne ya ubangiji karka samu cikinsu ubangiji duk abin da za ka bujiro za mu ce eh mu ne ana bujiro a ce ya ce ba ni ba ne ka yi kaza ya ce ba ni ba ne ka yi kaza ka yi kaza duk ya yi ta kareta Allah a gaban Allah ba sai Allah sai ya ce to bakin nakan da ya kareta bari a rufe shi sai a rufe sai a ce hannu fadi sai hannu ya ce to aiki kaza da kaza da kaza ni na yi shi sai a ware bakin kuma an rufe ya ce kafa ita ma sai ta fara duk gabobin jikinka abin da ta yi na rashin mutunci sai ta yi magana da kanta sai a buɗe bakin kuma sai a ce me yasa da kai ƙarya sai Allah ce a ɗauke shi a kai shi wuta Allah ka tsare mu amma mumini mumini daga an kawo ayyukansa gaban ubangiji ana farawa ka aikata kaza sai ce Allah Allah wannan ayyukan fa dunnawa ne ni gani nake kaman an rage min ma dukkan wannan ayyuka na ne ana faɗa da cewa wallahi ni nayi Allah ni fa rahamarka nake nema sai Allah ya ce duk a mai da su lada a tafi da shi aljanna saboda ka yadda to abinda nake nuna mana yadda ka zama mai taurin kai a duniya wallahi da taurin kai zaka tashi a gaban Allah in a duniya ka zama makaryaci mai iya tsara magana mai munafurci mai gulmace-gulmace har gaban Allah da gulma za ka tashi da munafurci da ƙarya da rantsuwa akan abin da ba daidai ba amma a duniya a saba daga an ce maka za ka ce wallahi ban kyauta ba mata a gidan aure wasu mazajen suna kawo complain ya ce ta musun tsiya da wannan matar karki yadda ki shiga wannan layin kafin ki yadda da laifinki sai an yi kwana uku ana zagawa ana tattaunawa can sai ki ce to wallahi dai ni dai yanzu ka yi haƙuri me yasa a karan farko ban kyauta ba yadda kika saba ban kyauta ba tun daga duniya kika sa ƴaƴanki suka saba ban kyauta ba a yafe min wallahi in ka tashi gaban Allah Allah na bujiro maka kace ubangiji ban kyauta ba ka yafe min in ubangiji ya maka dace aka kawo maka zunubanka da wuri kace baka kyauta ba da wuri Allah zai ce kai shi aljanna yawma nakhtimu ala min ala afwahihim ranan da zamu rufe bakin su wa tukallimuna hannaye ne za a su yi magana da kafafuwa su za a su yi magana duk abinda ya yi aikin tsiya sai a sa shi ya yi magana da kansa in kai kaki ka faɗi gaskiya to su siffansu ma wa ya halifuna fa ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum ai fa ya halifuna lillahi kadiban annahum mu'minun muhtadun kama ya halifuna lakum sai suke rantsuwa cewa su masu imani ne shiryayyu kamar yadda suke muku rantsuwa ku mumine a duniya wa yahsabuna annahum ala shay su tsammanin su suna maganar da suke ayyazuna munafiqu yawmal qiyamati annahum fi halifihim billahi kadiban ala shay'in su suna tsammanin rantsuwar da suka yi a gaban Allah ta ƙarya za ta haifar musu da wata tsiyar kamar yadda ta duniya ba ta amfar musu ba suna ganin ta duniya sun fada sun tsira a to ta wajen Allah ba za ta musu amfanin komai ba ala innahum humul kadibuna Allah ya ce in kana neman makaryatan asali su ne wanda suka yi ta ƙarya a duniya har lahira ma suka zo za su yi ƙarya a gaban Allah subhanahu wataala innahum humul kadibuna me yasa suka zama makaryata a duniya mayaudara a duniya a lahira ma suke Allah ya ce istahwaza alaihimush shaytanu fa ansahum dhikrallah shaytan ne ya musu mamaya ya zama ubangidansu istawla alaihim kenan ya galabe ya, ya ci nasara akan su fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su ambaton Allah duk wanda sabo ya masa kaka gida zunubi ya masa yawa zaka samu yana kyamar qur'ani za ka samu ma'adata ƙur'ani yana ƙyamarsu baya son malamai duk wanda kaga yana ƙyamar malamai yana ƙyamar zikirin Allah baya yi baya so baya son zuwa gurin wa'azi baya jin wa'azi yana adawa da masu wa'azi yana adawa da masu zuwa gurin wa'azi wannan shedan ya gama masa kaka gida ne shi yasa aka kakaba masa ƙyamar abin da Allah yake so fa ansahum dhikrallah shedan din sai ya mantar da su ambaton Allah duk abin da zai zama kusanci ga Allah ne sai shedan ya sa maka wannan mummunan sifa ce duk sanda ka ji makaranta baka son ta karatun qur'ani ka ji kana kyamarta ka ji kana kyamar masu alheri malamai masu karantarwa balle ka ji mahaddata qur'ani kana kyaman su ka samu matsala ka samu matsala kisa wani karatu na wai wasu wasu ma wasu ma idan za su idan za su razana ƴaƴansu a gida yarinya budurwa in za a razana ta a gida sai a ce wallahi abinda kike ko ki daina ko kuma in mun tashi aure da ke malamin islamiyya za mu baki wai ku duba malamin islamiyya ma wai a aure wai har ma barazana ke wayar yadda za mu baki malamin islamiyya ni har addu'a ne addu'a ne na ce ya ubangiji Allah ka sa duk 'ya'yana malamin islamiyya ne za su aure su duk ‘ya'yana a ce mahaddata ƙur'ani wanda suka san ƙur'ani yau a ce jikokina ‘ya'yan mahaddata ƙur'ani ne alhamdulillah ‘ya'yana kan duk mahaddata ƙur'ani ne alhamdulillah alhamdulillah ba ni da ɗan da ya kai shekara goma sha hudu bai haddace ƙur'ani ba babu shi ko za ku iya tunawa ba mu da shi sai dai a ce ya dawo gyaran ƙur'ani to a ce uban matan uban ma da ya aure su shi ma a ce mahaddacin ƙur'ani wani irin jika za a haifa min wani irin farin ciki ya wuce in kalli yata in ce in kalli jika na in ce uwarka alaran miya ubanka alaran ma ya ishe shi alfahari kuma alarambobi nawa su gama harkan karantarwa ai ba wai dan ba su da sana'a ne ba suke zuwa su karantar islamiyya ba ba dan ba su da sana'a bane dan sun ba da zakkan lokacin su ne don Allah yanzu dalibai na da sani sun ba da kansu a islamiyya akwai wanda na sani kusan major, major general na soja yake so ya zama major ya bar wannan yana so ya je rank na gaba babba kuma alhamdulillah cikin ƴaƴanmu ya aura yarmu ya aura mahaddaciyar qur'ani shi ma mahaddacin qur'ani babban soja kuma daga islamiya ya bari akwai ɗalibi na yanzu associate professor ne kuma islamiya a gabanmu ya haddace qur'ani a gabanmu ya samu aikin gwamnati ya yi masters ɗinsa phd yanzu yana lecturing a university saura kaɗan yanzu a ce professor ne kuma matar da ya aura alaran miya ɗalibarsa wanda na san su suna da yawa to ga dana ma kar ma ku tafi da nisa ga dana ana ramma malam abdalla malamin islamiya ne malamin islamiya ne kuma ya aure yarinya mahaddaciya ita ma kuma yanzu gashi medical doctor babban doctor ne a federal medical center na gombe kaɗan ya rage sannan da abokanansa da yawa ga ɗana kuma da ya tashi a ƙarƙashi na shi ma malamin islamiya ne dr nura dokaji shi ne ogan abdalladin mahaddacin ƙur'ani matansa biyu a yanzu yanzu babban likita ne a medical center shi ne ma likita na mai duba ne ga kudi ga boko ga ƙur'ani ga rufin asiri ka zo kana kana kana isgilanci da masu ƙur'ani so muna addu'a ko ba su samu aikin yi ba Allah ka ba mu iko da za mu aurar musu da 'ya'yanmu mu mu rike su har sanda za su samu aikin yi wala ina godiya Allah ya min wannan abu in kuma ka samu wanda suna da sana'ansu suna da rikon asirinsu wannan kuma wani abu ne daban wannan alama ta kai munafuki ne shine kake kyaman malaman qur'ani alama ta kai munafuki ne alama ta cewa shedan ya riga ya gama kaka gida akan ka ya gama da kai mu dubba malaman islamiyyan bane wayannan hajiyoyin duk da muka auro su ba islamiyyan muke ba yanzu sai dai mu dau nauyin wasu alhamdulillah ba alfari ba yanzu sai dai mu dau nauyin wasu kuma daga islamiyya Allah ya kai mu duk inda ya kai mu duk wani boko da nayi duk boko da nayi ba abin da ta tsira na min qur'ani ne ya min komai da riga da hula da komai shine gatan mu duk malamin mu kuma haka ne Sheikh Kabiru Gombe duk duniya labarin sa ake bokon ne qur'ani ne Profesa Fantami boko sai da je karshen ta duk inda kake neman boko ya je karshe amma ba bokon ne ya daga shi ba fa ko ba haka bane me ya daga shi Qur'ani ne yasa har ana mantawa ma da bokon sa kwanan na ga yana ta magana yana ta ni fa dan boko ne ko ina nawa boko ne wannan Qur'anin ba ni karkan addini nan ba ni da certificate ko daya amma shi aka fi sani Qur'anin mun ga maganar sayyidina Umar Sheikh Abdullahi Balalo kun dauka bai yau boko ban yana turanci ya yake amma ana maganar turancin malam balalin ƙur'aninsa ake magana wai kun dauka professor mansur yana da wani certificate guda ɗaya professor mansur yana da certificate guda ɗaya na ƙur'ani ɗan boko ne lauya ne professor ne a law amma yanzu ba a maganar law ɗinsa professor fa a university kuma a ɗan islamiyya a islamiyya ya aure wannan kawar umu abdallah a islamiyya ya aure ta yana islamiyya mu muke raka shi hira a ɗan islamiyyansa gara ma gara ma shi lokacin yana da ɗan aiki a local government ina jin ko lokacin ko dubu uku da ɗari biyar ne salarinsa na wata ku yi haƙuri profesa ka yi haƙuri amma yanzu ba ƙur'aninsa ya ɗaga shi duk duniya international malami ne in muka tafi a malaman duniya ma zakir naik zakir naik medical doctor ne amma ba a san shi da likitancinsa ba an san shi da ƙur'anin ne daga shi ta so da haka in kana kyaman masu ƙur'ani idan kana kyaman masu ƙur'ani shaidan ya maka kaka gida istawaza alaihimu shaitan fa an sahum zikrallah ula'ika hizbu shaitan wa'annan ai mace maka shaidan ne duk wayanda suke da irin wannan sifan kana kyamar malamai kana kyamar masu qur'ani kana wani fa a gidansa ko a gidansa yaron da ya ce shi ƙur'ani zai yi layin ƙur'ani zai yi sai a ɗauke shi wai shi ne makaskanci a cikin gida ne yanzu yaron da na fi ji da shi a gidana wanda na fi ji da shi shi ne wanda ya ce abi ni sana'ar da nake so na yi ba wa yana nufin sana'a ta kuɗi ba abin da yake so ya zama shi ne ya zama liman mai wa'azi ina ji da abin da zai zaman saboda duk yaran da suka ce su za su hada da boko ban damu da bokon su fiye da wannan ba wannan ne na san yanzu ga lada abin nan a nune kuma ubangiji ya masa taufiki karka yadda ƴaƴanka karka damu wai duniya za su tara maka za ta kare yanzu don Allah ɗana dinnan da ya rasu Usama Ahmad Musa wanda yau ya rasu a cikin garin Madina don Allah wani irin riba ne uwa da uba ba su samu ba in a boko ya je mutu ba idan boko yake ya mutu ga gaya min wata tsiyar aka samu a ciki amma ya rasu a garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhazai yanzu sun je umara za su masa sallah akalla wanda za su masa sallah akalla a yanzu yadda ake a yanzu mafi karanci mutum miliyan daya annabi cewa ko mutum arba'in ne suka maka sallah ba sa shirka ga Allah za ka shiga aljanna na biyu bai na uku bai yi aure ba na hudu za a binne shi a kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar tare da sahabbai za a binne shi na shida dama a madinan ma ni nace masa yayi shari'a dazu nake jin voice din sa sai ya ce abi na fi so na karanta qur'ani yanzu yayi shekara na ɗaya na biyu 300 level a qur'ani Allah ya dauki ransa ya rasu wannan ka gaya mai riban duniya iyayensa na samu ba idan ɗanka duniya ka saka masa fa kawai ya je ya yi aikin banki don ku yi kuɗi ya je ya mutu bai gama ba Allah sai ya tambaye ku ban ce ‘ya'ya su yi boko da niyya mai kyau babu kyau ba a'a musa su su yi boko sosai fa amma da niyya mai kyau ba niyan kuɗi ba ba niyan kaza ba niyan taimakon al'umma niyan muna da matsala ƙasar mu tana buƙatan yaran da suka yi karatu na zamani mai kyau a haɗa shi da sanin Allah karka yadda shedan ya maka irin abin da muke faɗa a wannan ayan istahwaza alaihim shaytan fa ansahum zikrallah ulaika hizbu shaytan wa'annan sune rinduna ta shaytan ai atba'u shaytani wa ansaruhu mabiya shaytan ne masu taimakon shaytan ne masu taimakon jama'ar shedan ne ala inna hizbash shaitani humul khasirun su kuma rundunar shedan kullum asararru ne kullum cikin asara suke ba su da cin nasara wannan ayoyin da muka karanta aya ta 14 15 16 17 18 har zuwa ta 19 akwai fa'idodi a cikin su zamu karanta su a gurguje fa'ida ta farko Allah cewa ya alamtar ilal ladina tallaw qaman ghadiba Allahu alaihim anna min alamatin nifaq mahabbati ada'il islam alama ta munafurci shine kaso makiya musulunci kenan alama ta imani shine kaso masoya Allah yau ka ji kana alfahari yata wanda ta aura shine masani Allah masanin Allah ni ina zaune da masanin Allah mahaifina layin kaza yake da shi ƴaƴana alhamdulillah dukkan su qur'ani suke kike fadan haka kike jin haka a zuciya wannan alama ce ta imani amma da alama ta munafurci da rashin rabo shine kake alfahari da da wayannan arna tura wannan masu jan kunne danka ya tafi tura yayi karatu danka yayi kaza yayi kaza danka yayi kaza akwai yarinyar da last 3 years ne muka yi ta magana a nan gurin ko wayek dinta ta zama overall wayek a cikin wasu garuruwa na north central din nan uban ya saya mata mota ta 8 million a lokacin kaga yanzu muna maganan wajen 20 miliyan kenan sai muka ce to a bincika ya akwai yaran da suka yi ƙur'ani a gidan su mai aka saya musu ba saya musu komai ba na biyu fa'ida ta biyu fadin allah madaukin sarki ghadiballahu alaihim allah ya yi fushi da su allah yana da sifa ta fushi irin tasa idan allah ya ce ina kaza to ka tabbatar masa da ita amma ba karkace irin tawa Allah yana fushi amma irin nasa karka kore masu korewa wai suna ce wai in ka tabbatar kamar ka sifanta Allah da mu a ko kadan Allah yana da hannu Allah yana da hannu ko bai da shi ya gaya mana a Qur'ani yana da hannu yadullahi fauka aidikum yahudu masu sun yadda Allah yana da hannu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahuda suka ce hannayen Allah marowata ne Allah bai ce aban da hadu ba sai ce bal yadahu mabsutatan sai Allah ya ce a'a hannayen Allah masu kyauta ne kaga bai kore ba yana da hannu to kaga yan bid'a mushrikai da sauransu sai su ce ah Allah bai da hannu yanzu ka ce Allah yana da hannu ka sifanta shi da ni ko kadan ni na dama ban ce hannun Allah irin nawa bane kamar yadda abubuwa da yawa suna da hannu kuma ka yadda kuma ka yadda irin nawa bane wannan microphone din yana da hannu gobe da shi yana da shi ina ne hannunsa malami shau nan din nan inda na rike idan na ce kama min hannun microphone na nan gurin zan daga sai a ce wannan irin nawa ne saboda kai mahaukaci ne dala idan zaka je kogi in yaro in an je kogi in aka ce daga ina kake zaka ce daga ina daga ina daga bakin kogi sai aka ce maka bakin kogi na cin tuwo da shan miya amma yaro karami ma ya gane me ake nufi da bakin kogi ina ka je wallahi na dawo daga kan dutse na je kan dutse dutse yana da kai ah yana da irin nasa amma ba irin naka mai gashi da in yayi yawa a masa aski ba ba yana nufin wannan ba hannun kofa ya karye sai aka ce irin nawa to idan Allah ya ce yana da abu kaza ba yana nufin irin nawa ba idan Allah ya ce yana fushi irin nasa Allah yana farin ciki da kaza irin nasa ba irin nawa ba Allah yana gani sai zama irin gani na la ka tawaye Allah a kwakwalwarka ma ka yi tunani a ce Allah yana fishi ka ɗauka wai irin fishi na da idona zai ja jijiyar wuya na ta fito ta ce Allah haka Allah wadare da kai ba kai wa Allah adalci ba ubangijin ya bamu labari za mu tabbatar amma ba za mu sifanta shi da irin namu ba domin ya gaya mana abin da ya faɗa yana da shi yana da shi amma fa laisa ka mithlihi shay'un amma fa ba abin da ake sifanta Allah da shi kan bar shi nasa ne ya faɗa to sai Allah ya ci gaba da faɗa إن الذين يحادون الله ورسوله نعم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى yake cewa innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin lallai wa'anda suke saba wa Allah da manzansa suke wuce gona da iri kan Allah da manzansa yukhalifuna wa yu'aduna Allah wa rasulahu suna saba wa Allah suna yin ta'addanci ga Allah da manzansa ulaika fil azallin waɗannan suna cikin makaskanta waɗannan su ne mafiya waɗannan suna cikin abin nan makaskanta ai innal ladina yukhalifuna wa yaduna Allah wa rasulahu ulaika min jumlati ahli dhilla wayannan suna cikin taron kaskantattun mutane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa game da Yahudawa tunda nan muna maganan Yahudu da munafukai gaba daya duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu duk inda suke suna cikin kaskanci ne da wulakanci ulaika fil adallin wannan suna cikin kaskanci ne sai Allah yake cewa kataballahu ai ubangiji ya gama hukunci qadallahu wa qaddara takdiran thabitan ubangiji ya gama hukuntawa la aghlibanna ana wa rusuli duk inda ka samu da ni da manzona mu ne muke cin nasara a duk inda za a hadu ma'ana mabiya Allah da mabiya manzo a bayan ƙasa su ma akwai ina su ne masu nasara duk wanda zai taba waliyan Allah duk wanda zai taba bayin Allah duk wanda zai taba malamai masoya Allah wallahi sai an ci nasara a kansa sai ya zama kaskantacce sai ya zama cikin walakantattun nan da muka fada kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli na gama hukuntawa in dai zaka yi fada da masoya na mabiya na to sai mun yi rinjaye akan ka inji Allah fa kaga ai kana da bala'i Allah ya ce zan yi rinjaye ni da wayannan akanka inna Allahu qawiyyun aziz Allah da kansa ya ce ku ga ku kun san Allah mai karfi ne kuma mabuwaye mun fi ku karfi kai da kake so ka ja da mu karka yadda kai fada da masoya Allah subhanahu wataala inna Allahu qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne babu wanda zai iya cin nasara akan Allah subhanahu wataala duk wanda yayi fada da manzon Allah da dokokin Allah da karantarwar Allah da Qur'anin Allah da musulunci ubangiji yana gaya mana ubangiji zai rinjaye akan sa Allah kuma shine azizun la yamtani alaihi shay'un ba abinda Allah ba zai iya ba fa huwa al-ghalibu alladhi la yughlabu Allah shine mai cin nasaran da ba a cin nasara akan sa sai Allah ya kawo mana wata aya doguwa da take ƙara fitar da mu daga cikin gungun munafukai ana ƙara cire mu karka yadda wanda yake cikin wannan sifan da zamu karanta na ayan nan ba munafiki bane wanda kuma yake da sabanin abin da ke cikin ayan nan ya dauki sifar munafurci ya dauki sifan kafirci Allah subhanahu wataala ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir babu yadda za a yi ka samu mutanen da sun yi imani da Allah da ranan ƙarshe yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu a ce suna soyayya ga wanda yake sabawa Allah da manzonsa ba za ka samu ba in ku ka samu wannan ba mumini bane ba yadda za a yi kaga mumini yana son wanda ba na kirki ba mumini kaga yana son waɗanda suke sabawa Allah mumini kaga yana son makiya Allah ba za ka samu ba in ku ka samu to ba muminin bane kai ne kake ga kaman mumini yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu a ce mumini ne kuma yana yana kaunar wanda suke sabawa Allah da manzansa waɗannan masu sabawa Allah da manzansa nan ba zai so su ba walau kanu abahum ko iyayensa ne uwa da uba su kibin Allah su bijire wallahi zaka ga kai ba zaka goya musu baya ba ba zaka bi su ba ba zaka so su zaka kyamace su ka kyamace aikin su au abna'ahu ko ƴaƴanku ne masu yin haka zaka kyamace su au ikhwanahu ko ƴan uwanka na jini ya kanwa kani wa au ashiratahum ko kuma danginka baffani kawunai da sauransu in dai suka kibin Allah to za ku raba hanya da su in ku suka kibin Allah ka biye musu to kai ba mumini bane inji Allah to duk wanda yake da irin wannan sifan wanda ya gama shiryawa duk wanda bai bi Allah ba zai iya raba gari da shi duk wanda bai riko da sunna ba zai ce ba ruwana da kai domin riko ga sunna ita ce tsira ka dauki hanyar surkulle hanyar bid'a hanyar bata hanyar shiga wuta wannan matsala ce a gare ka to irin wayannan da suka raba gari ga duk wanda bai bi Allah ba ulaika kataba fi qulubihim iman wayannan su ne Allah subhanahu wataala ya yi stam na imani a cikin zuciyarsu wayannan su ne aka yi stam na imani a zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin minhu ubangiji kuma ya karfafe su da ruhi daga gurinsa wani ruhi shine mala'ika jibrilu Allah subhanahu wataala ya karfafe su da mala'ika Jibrilu duk inda za su je inda kana bin Allah kana son Allah kana kyamar wanda ba sa son Allah wanda ba sa bin Allah koda ƴan uwanka ne da danginka kai koda mahaifanka ne kana kyaman su dan ba sa bin Allah ba kyamar ta cin mutunci ba kyamar na cewa abin da suke baka so zaka ci gaba da musu wa'azi da nasiha amma ba zaka biye musu akan bata da suke kai ba duk wanda yake da wannan Allah zai azurta shi da ruhu shine mala'ika jibril zai zama shine mai taimakon sa domin ar-ruhu a cikin alqur'ani tana zuwa da ma'anoni kusan guda shida ko kuma guda biyar ruhu na farko tana zuwa bi ma'ana rai ta dan adam wanda ake busa a cikinta fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi wanda ana nufin ruhi na rai sannan ruhi yana zuwa da ma'anan jibrilu kamar yadda ya zo a wannan ayan kamar yadda Allah ya ce nazala bihi ruhul amin to haka ma wa ayyadahu bi ruhin minhu ana nufin mala'ika jibrilu sannan ruhi tana zuwa a ma'anan wahayi na alqur'ani qur'anin nan ana- wahayin qur'anin nan ana kiransa wahayi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kenan wahayi shine sannan yana zuwa da ma'ana abu mai karfi at-taqwa bil wahyi war rahma wat tumanina kwanciyar hankali da nutsuwa wa ayyada wa ayyadahum bi ruhin minhu aka karfafe su da wannan sannan yana zuwa da al'amari na gaibi ana nufin gaibi shine yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi amma bana suna tambaya game da wani abu na gaibi sai kuma wannan na bakwai na karshe wa ayyadahum bi ruhin minhu shine ana nufin mala'ika jibrilu Abu Salama ibn Abdurrahman yace naji Hassan ibn Thabit yastashhidu Abu Hurairata yana shaidawa Abu Hurairah yana cewa an shiduka Allah ina roƙonka don Allah ya kai abu huraira hal sami'ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ya hassan ajib an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ka taba jin manzon Allah yana mun addu'a yana cewa ya kai ya kai abin nan eh, hassan amsa ad- daga hannu ka ce amin ajib an rasulillah idan aka taba manzon Allah ka je ka mayar musu da martani saboda kun san Hassan ya iya waka ya iya baituka idan aka zo aka zagi manzon Allah da- da da waka shi kuma Hassan sai je ya rama wa manzon Allah ya faɗi maganar da za- zai hana kafirai bacci ya hana munafukai bacci yace ya Hassan duk sanda kaje an taba ni kaje ka rama Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya ubangiji ka karfafe shi da mala'ika jibril ya zama shi yake taimakon sa shi sa duk mumini da ya bi Allah ya kyamaci wanda ba sa son Allah to wa ayyadahu bi ruhin minhu Allah zai karfafe ka wannan hadisin bukhari da muslim abu hurairah yake cewa kwarai kuwa naji wannan hadisin a gabana manzon Allah yayi addu'a Allah ya karfafe ka da mala'ika jibrilu to kaga an zama ce ajib an rasulullah da kai an rasulullah ka bawa manzon Allah kariya ya zo daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhju quraishan ku yi wa quraish raddi in suka taba musulunci ku musu raddi fa innahu ashaddu alaiha min rizqin nabl in in hassan ya musu raddi yafi zafin takwabi yafi zafin mashi a harbe su da mashi kayi musu bakar magana kamar yadda suka yi a mayar musu yafi zafi qalat aishatu sai aisha take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa wa Hassan inna ruhal qudusi la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa rasulihi malaika jibrilu ba zai gushe ba yana taimakonka matukar kanta wa musulunci kana bada kariya akai wa ayyadahu bi ruhin minhu kenan to wa'annan kuma sune wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu za a shigar da su aljanna wanda koramu yake gudana karkashin ta khalidina fiha za su dawwama a cikin ta ku ji fasifan wanda ya ki don Allah wanda ya so don Allah duk wannan abubuwan ake fada sannan sai Allah ya ce kuma radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ka sa mu na ciki Allah ya yadda da su sun yadda da shi bari ku ji wata ka'ida bari ku ji wata babbar ka'ida inna allaha la yarda ba'da sakht wala yaskhatu ba'da rida idan Allah ya yarda da kai an gama har kiyama ta tashi ba zai sake fushi da kai ba kai dan aljanna ne in dai yayi stam ya yarda da kai wallahi duk zunubin da zaka yi a baya lada ne ma mutane ne suke ganin zunubin aikin kwarai ne sannan in ka kuskura Allah ya rubuta ya yi fushi da kai wallahi ko a kaba kake kwana kana ibada sabon Allah sunanta wadda Allah ba zai fushi da kai kuma ya zo ya yadda da kai ba kamar yadda ba zai yadda ba zai yadda da kai ba zai yadda da kai kuma ya yi fushi da kai ba duk da cewa wasu malamai suna cewa a'a in ya yadda da kai ba zai fushi da kai ba amma zai iya fushi da kai a sassauta maka wannan je ka'ida ce karka yadda a yi fushin da kai karka yadda a je a yi fushi da kai in an yi fushi da kai ka shiga wani layi daban shi isa a ƙa'ida karka yadda waɗanda kake tare da su ƙyama da mummunar gaba ta sa kake kasa yi wa mutane adalci watakil wanda kake gaban nan da shi ka tsane shi watakil fadan aljanna ne kai ne baka sani ba ya yi aiki shekaran jiya an rubuta shi dan aljanna to wallahi ne zaman lafiyanka yanzu wannan rasuwan wannan rasuwan mun je da mata muna fitowa nake ce musu abu uku ya dace mutun yi ka bi Allah ka yi wa Allah aiki ka zauna da mutane lafiya kikenan in ka bi Allah ka yi karatun addini kana ibada to a karatunka kuma ka zo ka yi wa Allah aiki ka karantar da al'umma ka karantar da iyalanka eh ka zama dai abin da ka sani balligu anni walau aya dan abin da ka sani na wa'azi na karantarwa a cikin gidanka kai wa'azi da shi mai gidanki ku haɗa kai ku na yi wa juna wa'azi ƴaƴanka makwabtanka iyayenka to sai abu na uku karka kuskura ka zauna da Allah lafiya ka zo kana faɗa da mutane alamun kana cin mutuncin wancan baka shiri da wancan baka daidaita da wancan kai magulmaci ne kai mai hassada ne zuciyarka ba ta da kyau mummunan nufi alamu ne na cewa tsakaninka da Allah ba akwai matsala yadda ake gane mutum yana zaune lafiya da Allah shine aga kana zaune lafiya da mutane aga baka da rigingimu da mutane amma wani fa hadda uwarsa hadda uwarsa rigima suke ula'ika hizbullah a can bayan mun ce ula'ika hizbul shaitan ko can wa'ancan su ne hizbul shaitan wa'annan kuma ula'ika hizbullah su ne rundunar Allah masu taimakon Allah ta hanyar yin karantarwa ta hanyar wa'azi ta hanyar in an nemi taimako su bayar ala inna hizballahi humul muflihun lalle rundunar Allah su ne masu rabo Allah ka sa muna cikin su to kafin mu shiga sabuwar sura akwai fa'idodi a wa'yannan ayoyin da cewa fa'idodin da na ɗauka ba su da yawa fa'ida ta farko fadin Allah madaukin sarki lati jirƙauman yau minuna billahi wal yau mil akhiri yi wa duna man haɗa Allah aka zal ulama minhu an na ahalar imanin kamin la yi wa duna man fihi ma'anan min mahaddacin lahi tabaraka wa ta'ala malamai suka ce duk wanda yake da imani cikakke babu yadda za a yi kaji yana son kafirai ba yadda za a yi suka ji yana son wanda ba sa son Allah kafirai da mushrikai kullun shi yana son mutanen kirki ne kullun yana son mutanen Allah ne sannan za ka same shi wal istighfahu bi hurumatil islam zaka samu yana sakaci da abubuwa na musulunci ba na biyu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir har yanzu yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu an sahal ibnu abdullah tasturi annahu qala man sahaha imanahu akhlasa tauhidahu duk wanda ya inganta imaninsa to tauhidinsa kuma zai yi kyau zai zama na tsafta in ya zama na imaninka yana da kyau tauhidinka yana da kyau fa innahu la ya'nasu ila mubtadi'in wala yujalisu ba za ka ke jin kwanciyar hankali da mutum dan bid'a maƙiyi Allah maƙiyi manzon Allah ba za ka ji kana nutsuwa da shi ba me ake nuna dan bid'a shine mai saba wa annabi annabi ya ce kaza shi kuma ya ce a ganawa kaza shine dan bid'a aya ta ce ga kaza shi kuma ya fata mummunan fasara ya dauki wani hanya na daban son zuciyarsa tafi addininsa to duk wanda son zuciyarsa tafi addininsa in kai mutumin kirki ne ba za ka so shi ba ba za ka so zama da shi ba ko cin abinci da shi ba za ka yi ba to akwai wasu fa'idodi kuma na daban wanda insha Allah a karatu na gaba za mu taba su za mu shiga sabuwar sura insha Allah tabaraka wa ta'ala alarma ya karanta mana ita bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ko ma fis samawati wa ma fil ardi sai aka ce mi wa huwa al azizul hakim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim wannan suran ita ce ake ce mata suratul hashri wannan ita ce ake ce mata suratul hashiri sunanta guda biyu ana ce mata suratul hashiri ya zo daga sa'id ibn jubair Allah ya kara masa yadda qultu ibn abbas sa'id ibn jubair yake cewa na tambayi abdullahi dan abbas suratul hashiri ita wannan suratul hashiri din qala nazalat fi banin nadir abdullahi dan abbas ya bashi amsa yace ta sauka ne akan jama'an nan da ake ce masa banun nadir banun nadir za mu yi bayanin su suwaye banun nadir a karatun gobe in Allah ya sa muna raye mun ji sunanta guda daya suratul hashiri suna na biyu ana ce mata suratu banin nadir suratu banin nadir shi ma daga sayyid ibn jubair din a wata riwaya yace qultu ibn abbas da dalibin dan abdullah dan abbas ne yace na tambayi abdullah dan abbas suratul hashiri ita wannan suratul hashiri din qala sai abdullah dan abbas yace dan abdullah dan abbas sai ya ga masa yace qul kace suratu banin nadir duka hadisi ne ingantattu an saukar da ita a madina da ijma'in malaman tafsiri kowa ya tafi akan haka wasu daga cikin malaman tafsiri sun yi nakalin ijma'i cewa a sura ce yar madina kamar yadda mujadala fa ko mujadila yar wani gari ce madina yanzu surori guda biyu da suke gaban mu madina madina wannan madina ita ma wannan madina insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe za mu karasa wannan bayanin mu fara karanta wannan sura mu fara tafsirinta da izinin Allah muna ƙara yin addu'a wannan ɗan nawa ɗan abokina usama Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya aurar masa da hurun ini cikin aljanna iyayensa Allah ubangiji ya ba mu haƙuri gaba daya wayanda suka yi ta masa jinya suka yi ta kokari su bin taimiyya da saura da ahmad malam bello doma wayannan yaran ba abinda za mu gaya musu da sauran yan uwa yadda suka yi ta kokari a kansa allah ya saka musu da alkhairi allah ya saka musu da alkhairi allah ya ba mu haƙuri gaba daya bari mu amsa tambaya ko da ɗaya biyu ne na karanta wannan kafin nima na karanta wannan ka gama ka gama da wannan to kafin nan ka karanta wata me tambayan mutanen da suke zuwa su ciwo bashin kaya misali na dubu goma Eh.
sai su karyar da shi su sayar dubu shida Eh.
to wanda ya sayan dubu shida ya san fa karyarwa su kai kuma bashi suka ci to za- sai gobe za mu amsa ta duk karanta wata ka karanta wannan. wannan wannan addu'a ne an tona neman addu'a take yi an tona tana neman addu'a ta samu wani jarab Allah ya jarabce ta tace ko da ɗanta ko yana sata kuma yaro ne ƙarami tana roƙon gurin tana ƙoƙari gurin bashi tarbiya amma ya haɗu da jarrabawa a sa shi addu'a Allah ya yi masa dala jama'a wannan wannan babban al'amari ne ka tuna ɗanka da kake son ka kake son sa ka tsaya ka masa tarbiya kana iya ƙoƙarinka kuma kaga wani abu na failure na failure a ciki wannan akwai tashin hankali muna addu'a wannan dan Allah ubangiji ya yaye masa wannan abu duk wanda suke da similar irin wannan Allah ubangiji ya yaye wa ƴaƴansu gaba daya Allah ya tsare ƴaƴanmu ya tsare mu gaba daya ya tsare mu ya tsare mana imanin mu sannan ina bada shawari wani lokaci aljanu suna sa yaro fa ya zama yana da irin wannan wani lokaci ana samu aljanu su sa yaro ya zama yana da gagara yana wani laifin da za ka yi ta mamaki ya aka ce yana wannan To a dan ƙara bibiyan yaron sosai da sosai ya yanayin jikinsa yake a bibiye shi da Allah kuma uwa karke gaji addu'ar uwa suna koran aljanu duk wani har sihiri da zai kama yaro addu'ar uwa tana kora tana kora so da ke da mahaifi ku ne farkon da za ku yawaita addu'a akai insha Allah tabaraka wa ta'ala na Ah, wannan wai hakkin makotaka ya hakkin makota Mm.
akwai makociyarta da kullum tana kyautata mata to ita kuma sai ta ce ta dina kyautata mata saboda ba ta so in an kyautata mata ta mayar eh wannan wai makwabciyarta ce yar albarka game da haƙƙin makwabtaka take tambaya wannan makwabciyarta ma- matar kirki ce kullun idan ta samu dama za ta yi mata abin arziki ta aika mata bari ba da misali misalin an yi ruwa in ta yanka kaza katuwa sai ta raba biyu sai ta aika wa makwabciyar ta nan ita kuma waccan makwabciyar bata kai wannan karfi ba idan ita ma a matsayin ta me na me neman lada in ta dan samu wani abu ta ce a aika mata akai waccan sai ta yi ta fada ita mai kyautatawa ta farko sai ta yi ta faɗa don me yasa za ta ke yi ai na san kina da ɗawainiya ni ba sai kin min ba ai ba ta so dukansu guda biyu sun kyauta dukka biyu sun kyauta ke da kike yi tana ga kaman ana ana saka mata ne ba saka miki ake ba makwabta guda biyu kowa yana so ya ga yayi alheri ne kuma al'adunmu na da da muka jefar muke shan wahala da da in an yi gida ana raba katanga akwai lungu babu lungu har kwata ta cikin gida take bi danga guda ɗaya ne ko kuma katanga guda ɗaya ce tsakanin gida da gida kuma katangan tsakanin gida da gida ba a daga ta da tsawo in kuma an daga akwai gunda ake barinsa wannan na mene na miƙa abinci in an yi magarba waccar matar gidan can za ta zo da kara ina yaran nan kun san kara makuwa za ta zo da kara faffafaffaf in ɗaɗan buga wance sai ka jihe a taho sai a ɗau abinci sai a ɗan miƙa ita ma can wancan in ta gama sai ta zo sai ta miƙo wani gidajen kuma yara ake turawa dauke kai abinci sai kai kullum aka yi sai matar gidan nan ta kai abinci wannan ma sai ta kai abinci kuma kun san al'adunku na mata wai kuna da wata ka'ida the great maxim duk haduwan abincin da mace ta dafa bai kai abincin yar uwarta ba dun moninsa wannan da gaske ne wai sai ki abincin miyar kuka irin ta wannan ko wata kuma ta yi miyar kuka irin taku wai sai irin waccar wadda lami din sai tafi taki daɗi saboda baki kika dafa ba wannan haka ne don Allah to wannan al'adun mun jefar da su in ana yin su akwai zaman lafiya kuma wallahi wani lokaci to amma a yanzu abin da yasa aka jefar akwai dalilai da yawa na farko zumuncin ya wargaje mun shiga wani irin tarbiya ba irin ta musulunci ba mun jefar da al'adunmu mun koma wasu al'adu na daban ba musamman na suwaye ba ga tsoro a zukatanmu yanzu idan a da baya fa ni na san lokacin da makwabciyarmu Allah ya ji kanta wani lokacin ta miƙo abinci gida an yi duk abin da ake so to mahaifinmu kuma baya son na gida sai ce a gidan mai goro an kawo ne eh an kawo to ba ni shi zan ci tun da ku kun yi miyan kubewa ni ba zan ci kubewa ba amma a yanzu in kika kuskura makwabciyarki za ta aiko mijinki ya ci ta mistake aiko zai ci abinci mai tsada don walla in ba a yi sa'a ba nan da wata za ki jena cewa nifa al'amarin nan akwai matsala nifa kaza ha samun problem don walla yanzu za a canja lamarin sihiri za a yi yana nan kaca-kaca Allah Ubangiji ya kyauta duka irin waina akwai matsaloli ta tare da su akwai factors za mu dakata a nan subhanakallahu bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh ka tafi da su mana kai saura da su kai ka duba mana karanta mana eh duk gobe ya kala gobe sai ka eh godiya take matar mari gari wajen shi aibin da ke yana kan
ba tar marigayi shi a yau ta gobe za mu yi gobe za mu karanta so da Allah sai a yi haƙuri yau uzuri ne ya sa ba mu yi karatu da wuri ba da Allah sai a yi haƙuri a ba wa mazaje haƙuri a gida da Allah a ba su haƙuri wannan babban uzurin ne Allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt yan uwa don Allah in mun zo saka addu'a wannan harkar tafsirin mun dawainiyan nan da ake a cina kowane group a masa addu'a na farko zan fara muku addu'a ku masu sauraro ubangiji ya muku albarka ku taho da wuri ku samu guri da wuri babu surutu ba hayaniya a tashi a nitse Allah ya amfanar da mu da abin da ake yi Allah ya muku albarka na biyu kwamitin mun nan wallahi ɗawainiyar da suke akan su ga tafsirin nan yayi yadda ya kamata tun kafin azumi da wata biyar suke fara shirye-shirye Allah ya saka musu da alkhairi na uku kun ga yan social media nan kun ga dauke-dauke nan da suke jiya ba karamin tausayin su na ji ba na shigo masallacin nan karfe 11 dare saura sha ɗaya ne ko sha ɗaya saura ne ko ba bisa dai na samu ibnu abi shaiba idonsa jajir yana ta gyare-gyaren bidiyon da aka ɗauka ba zai yi bacci ba sai ya tura wa sunna tv kano a ganshi a yau a jiya kuma sai wani nauyi ya sa ya sake hawa kansa akwai wata sabuwar gidan radio gidan tv sunanta islam channel ban san ko kuna ganinta ba an fara ganinta ko islam channel ta hausa ne ta abokina ne tare da shida muke son bude gidan tv din sai ɗawainiya ta mun yawa na ce gaskiya shi ya je ya bude alhamdulillahi ya gama bude gidan tv har an fara je ya bugo mewa ya ce malam za mu fara saka program ɗinka kai ma kyauta na ce kyauta ya ce a ba fa kyautan kyauta ba za ka ɗan turo wani abu da zai rage mana ɗawainiya domin in biya za ka yi miliyan ɗaya da rabi ne amma ka tura mana abin da ya sauwaka to kaga mafi karanci miliyan ɗaya da rabi in za ka tura masa abin da ya sauwaka ya ka tura nawa ɗari biyar kama da ke abokina ne nawa ka tura masa abu ce ba dubu ɗari ɗaya ya tura masa na ce in ya yi magana ka ce ya kira ni mun tura dubu ɗari ɗaya watakil zuwa ƙarshen tafsiri mu ɗan ƙara musu koda dubu ɗari biyu to shi ma na ga abu sheba ya gyara shi ya sake editin duka sai ya tura a dare ɗaya to ga malam yushau malam yushau zai tura na da karatuna za ka tura na malam da kwargo da nawaye da malam daurawa da nawaye karatu uku ne ko kullum sai ya tura karatu uku din nan ya tura nawa ya tura na malam da kwaro ya tura na malam daurawa kuma editin kowanne guda ɗaya mafi karanci ya